To muna nan cikin kitabu shahadati. Babi za mu tashi na nawa ne na tara ne ko? Wato babi na tara a cikin wannan littafi na shahada shanin shaidu. Cewar wannan babi zai magana a kan la ya shahadu ala shahadati daurin idza ushida. Wato idan aka kafa shi shaida akan abin da yake ba na daidai ba shine daurin. Daurin a lura zalunci kenan. A gani kuma ga shi ja'iru. azalimi kenan ya raju taura huwa da'irun to duk abin da yake ba na daidai ba ba a aje shi yadda ya kamata ba sawa'un ko ajiyar da aka yi masa ta haramci ce ko ajiyar da aka yi masa ta karhanci ce to duk ta shiga cikin nan baki daya ko da abin da bai kamata ba ko kuma abin da bai halatta ba duk ya shiga cikin nan idan aka shaidar da kai aka kafa kai shaida kaka yadda kai wannan shaidar shine ta haddasa na abdanu حدثنا عبد الله اخبرنا ابو هيان التيمي عن الشافعي عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سال امي ابي باب الموهبه لي من ماله
to wato wannan hadisi na abdanu ne ko shine abdullahi bin usmana almarwazi shi kuma daga abdullahi bin mubarak shi daga abdullahi zairu mansubin a cikin tabaka ta biyu zalibi da shehu wato shehunan shehunan imamul buhari daga abdullahi to galibi da Abdullahi bin Mubarak ne saboda shi ne Buhari ya dan gaza ya risku da shi bai samu riskuwa da shi ba gashi ko ana hiyar kasar su shi Abdullahi bin Mubarak shi babba ana ce masa Hafizul Mashriqi inda kaga Ibn Abdul Barr al-Namari al-Maliki yake a yamma haka shi kuma yake a gabas wanda ya haɗe su kuma gabaki ɗaya shine Ahmad bin Hanbal Hafizul Dunya ki na'am inda hadisi Annabi to shi ne ce ahbarana Abu Ayyana Taymi ya daga zuwa kai sha'abi shine Amir bin Sharahi da shi ba sani babban tabi'i an Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu ma kana yake sa'altu ummi sa'alatu ummi in ji Nu'man ibn Bashir da Nu'man da Bashir dukkan su sahabban manzon Allah ne shi sa ji radiyallahu anhu ma yace baba ta ta tambayi babana wani abu na yawa wani abu ya min wani abu muhimmi na kyauta a cikin dukiyarsa kuma bada da hu ko haba hali to tana masa maganar har dai ya yanke shawarar yayi din shine bada na hu din ya yanke shawarar zai min din kaga mace shi yasa wanda bai da uwa a gida to kuma sai dai da sai sai dai hakuri wanda ko yake da uwar halin dina ba za ta kyale ne gidan ba yawa akan lamarin ƴaƴanta to saboda haka har sai da ya yanke shawarar yayin to fa qala ta ce la arda hatta ushida nabiy sallallahu alaihi ko wasallam ko to shidan nabiya nabiy sallallahu alaihi wasallam eh ali ba zan gamsu ba duk da kai masa dan ta san abin da ta nemi masa din muhimmin abu ne rigima za ta iya tashi nan gaba ta ce ba zan yarda ba sai ka je tukunna ka kafa manzo Allah shine shaida akan wannan abin da gaba ya zama aiki da kan a je ta rushe abin da ta sani ba to fa akhadha bi yadi saboda haka yawa shikenan babana bashiru shikenan sai ya ya ya ya rike hannuna ina yaro kuwa فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ya zo da ni wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yace إن أمه بنت رواحة to babar wannan shi a- a- a- wato shi wannan yaro dana ne mahaifiyarsa ita ce amratu bintu rawaha yar uwar abdullahi ita ce amratu bintu rawaha ta ko eh to ita ce matar shi bashiru din to ita ce mahaifiyar kuma Naumanu to ta sa'alatni ba'd al-mawhibati bi hadha ta nemi ne wani dan kishi a wata kyauta haka na muhimmiya ga wannan yaro قال لك ولد سواه manzo Allah yace kana da wasu ƴaƴan ne ban da shi قال نعم to ma- to shikenan eh, Bashir yace yi قال فهراه قال to eh, shi ne malamin Bashir yace ina da san sai manzo Allah yace dan yana yaro akai abin ina jin sai yace إني على جور eh to kada ka kafa ni shaida akan abin da yake ba na daidai ba shine kaman zalunci dan abin da yake ba na daidai ba mhm وقال أبو عزيز الشعبي shi kuma Abu Harizin ya faɗa daga Imam Shafi shi ma dai لا أشهد على جور ka gani kamar an yi tilafi a cikin lafazin kenan daga imamu sha'abi din la ashhadu ala jawrin ko la tushhidni ala jawrin ko duk ma'anar su daya ba zan yi shaida akan abin da yake ba na daidai ba jawru zalunci kenan kamar yadda na gaya ma to abin da yasa dole a raba shi gida biyu a ce wato ba wai lalle saboda su daga cikin fuqaha'u akwai wanda suka ce keɓantar wani daga cikin ƴaƴa ko wasu daga cikin ƴaƴa ke musu wata ne yake gaba da sauran ba to haramun ne saboda wannan hadisi to wasu kwanan ba su haramta shi ba musamman nan malikawa kuma haramta shi ba saboda haka illa gayar hukuncinsa makaruhi ne shi yasa jaurin dole a ce da haramci da karhanci don dubin ikhtilafin malamai a cikin matsala yawa mu a nan ka duba ko asgari ya kawo ba ya mutum ya keɓe ya keɓanci sashin yayansa wanda da yayansa da wata kyauta kai ya fi kyautata masa kai ka fi jin daɗin sa kai wani sauran ɗan uwan nasu sun yi ƙarfi shi kuma ɗan yaro ne kamar yanzu wannan ɗan yana tasowa ta yi kaza kaza kaza da sauransu dai to idan aka samu ba haka nan ɗin ba to shi kenan an shi ne ake sabani wasu sun haramta abin ka keɓanci wanda ga jan kanka ta zama ziba abinda abin zai iya jawowa na farraka zumunci da kuma gaba da keya da ganin kyashi da hassada ko ba haka ba duban irin wannan akwa wasu ba suka ce a abu ne kawai makaruhi shi ma makaruhi din za a iya ce masa jauri dan an yi abu ne ba daidai ba ba a mahallinsa ba to
yanzu mutum yana taya jewa sai ce wanda duk ya haƙƙoƙi ya zuga haka ce.
Yawa to kaga irin Zan wannan.
ce masa babur.
Yi to Ta kaga.
irin wannan kyauta ta shigo haka.
A to ai wannan abu ne wanda yake kamar wani ai kwata kwata wannan ba ce ta bace. Wannan wani iwali ne daga wani abu na ijtihadi da mutum ne.
A Ai ai ba a ce abu ce kace abin da yake abu tun da jinjin haka kawai bikin aka yi abin nan. Amma yanzu wannan ko ba dan ka ba za ka iya ce za ka iya yin wannan aiki.
na misali Ah.
ko ko tsere ba kai ka sa ka su tsere ba ka ce ku tsere daga nan duk wanda ya riga zuwa cin zan bashi kaza Ah.
to ban tuna kuma har da qur'ani Ah.
ka gani wannan ai wani abu ne daban su ma ba za su ce wani abu na ko na ganin kashi ko na abu da irin wannan Ah.
yawa حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو حمزة قال سمعت abu hamza ta kuma ko dai abu jamrata kala samitu zahdama bin mudarrin wai ne wai ne to mu je سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال yace naji sayyidina umar imran bin husayn radiyallahu anhu ma kala yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallam qala خيركم قرني siyayyanku sune zamani na أما الذين يلونه sannan masu biyo bayan su wannan sune sahabbai wa'annan sune tabi'ai kuma ladina ne sannan masu bin su sune atba'u tabi'ina na قال عمران to imran ibn husayn yace لا أدري آه، قال كان يقول.
النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة yawa shi to na mance ban ban iya tunowa ba shin ma'aikin Allah ya tafi ya faɗi wato bayan karnin sa ya faɗi karni biyu ne ko kuwa karni uku ya faɗa bayan ya ce karni din ya ce sun mallazi ne dunahu sun mallazi ne dunahu su biyu ko kuwa ya ƙara su uku sun mallazi ne dunahu yawa قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam qala أن بعدهم قوما "Ah, amma a bayan ku akwai wasu mutane يقولون ولا يؤمنون wato za su dinga ha'inci ba na za a iya amince musu ba eh shi ha'inci yana shine a amince ma kan wani abu a amince ma kan wani abu a ba ka amana kan wani abu ka ci amana shi yake cewa ha'inci shine cin amana kenan shi ha'ini ba wa barawo bane shi barawo daban ne a shi ko ha'ini daban ne shi kuma yanzu abubuwan da ake yi kamar sata ko sata dukiyar hukuma ko ta al'umma ko ya saboda ofishinsa misali ya amma wannan duk ba sata bane na ba sunan su sata ba wannan sunan su kiyana na ai ka an kama shi wannan ba ba za a guce ne mara hannu ba za a ce ya ci kuɗin gwamnati ya sa ci kuɗin a a guce ba a guce ne masa ba duk abin da aka amince maka a kansa to mutum ya ci amanar to ba barawo bane wannan sunansa sunansa ha'ini
na
ba shi ma hainin ai ba bai bane ko hawanin aziman ba yanda Allah yake masa ai zai gwantar din ma to Allah dai ya kiyashi kiyashi ma Allah salamatu wal afiya to يشهدون ولا يستشهدون eh wanda duk ba a jarraba shi ba zai iya karawa ba in ba kawo aka aka ba ka bugun da maka kabina su bi a ana ita hali mana ita ce wai ba su cin kuɗin mutane wa'ayi kaza kaza da sauran an kawo an sa a hannunka ka gaba ka ci ba saboda haka mutum ya iya bakinsa yawa in ka cika surutu wani Allah ya shi ne Allah salamatu wa lafiyata ne wanda ko Allah ya hutar da shi da gudunar da shi da jarraba ba to ya gode wa Allah ya nemi Allah ƙarin afiya in aka tsoma ka to ba a san inda za a kwashi ba to ka gani to ka ga amin يشهدون ولا Wala- to يستشهدون suna zuwa su azarbaɓin shaida ba ta da an kafa su shaida ba sai daga gani wala ya ce na ba a iya amince musu ba a iya amince musu suna zuwa shaida ba tare da an neme su shaida ba mutum ya tsalle ya zumbur dukkan abin da ga mutum na azarbaɗi a kansa na rigima yana shiga ciki to akwai wani wani son zuciya a ciki haka suke su kuma suna nan a ji wato jira suke kai a ce kaza suna zuwa suna tahammulin shaidar jin kokarin suna jin cikin abubuwa don su yi shaida a kai saboda samun wani fa'ida a ciki an fahimta saboda haka in sun tashi shaidar ma sai wadda take mai tsoka ita za su yi wadda za su iya samun wani fa'ida
na
lauya shi wannan ai abubuwan su suna da yawa ko ba haka ba lauya akwai lauya na shari'a sai ki ce wakilin husuma wakilin husuma akwai shi a shari'a wannan wanda zai wakilce ka a cikin hukumar da ake da kai ba yin lauya ba yawa to amma wannan yana da ka'idojin su na shari'a wannan ka ga ba haka bane yawa zuwa za ka yi ka shirya rashin gaskiya ko kisan kai mutum ya yi ko wato wata tsohuwar zamba mutum ya yi aikinsa shi ne zai kare ya wanke jiya da ce to hada cikin ba a kama shi da wannan laifin ba ko to ai ka ga ba wannan ake da ai wani bataliyar kuma rigima ce to yanzuruna wala yakuna sannan suna yin bakance ba tare da cikawa ba wai zaru fi yin sabilu sannan saboda zarme wasu a cikin hadamar duniya za ka ga suna yin teba tana bayyana a cikin su saboda wannan kaga mutum ka san shi tsere daga an tsoma cikin abin sai gan shi ya shi wuya ya shaƙe ciki ya abin nan ko ta ina dai ba masa katin ji ya yi tsotsar saboda ya ɗibi shagali na abin nan to irin wannan shi ne ba wai ƙiba ta halitta ba akwai ƙiba ta halitta wannan akwai a kadir auliya illahi wanda suke a cikin kafin ɗin mutane masu tumbi na sha gaya muku irin wannan yawa sai da na ali amirul mu'minina dan uwan ma'aikin Allah ka san shi dai azhadun nasi ke tumbi ne Allah da iko yake saboda haka ba ko ina ne aka zo gurin su mani za a zarge ta ba akwai babban wanda ake ce rahibul kufa ta an su imamu na maliku ne kwa dare su kaɗan ba kamar sojan ilimi da ibada a kufa ana ce masa wasu ibn jarrahi malamin imamu shafi'in nan tumbi ne da shi shi ma irin su irin su to hakan nan suna nan da yawa akwai su musulmi bafi ne kaga shi ma yana daga cikin wato rijalus sahihi da sauransu da sauransu a cikin sahabbai da tabi'ai da manya-manyan kibar ulama su zan da irin wannan na shi sai da nala aka ci wannan ciki ne a ciki ne ce ilimi ka gani ko kaga to shi ne sai a irin wannan to ko wannan kai da gani wato zarmewa ce a cikin kwaɗayin duniya ya shafi daɗinta ya shafi daɗinta ya shafi daɗinta yawan nan kumbura kaya guda kai ma ka san irin wannan in ban da kiyaye ba abin da za a gani a wurin amma yanan ga tumbin ba bacci da daddare kuma ba azumi rana an fahimta ana cikin ibadar Allah da wannan gwadin ba abin bari a wannan harkar to shi ake nufi ka gani to حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن ابي عن عبد الله رضي الله عنه to daga Abdullahi bin Mas'ud shi kuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan kuma isnadin kufawa ne ga Mansur bin Mu'tamiri ga Ibrahim an-Naha'i ga Abidatu Salmani da kuma Abdullahi bin Mas'ud duka a kufa ne wannan kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nas fiyayyan mutane karni karni na su ne sahabbai na sannan masu bin su sannan masu bin su kaji aqidar ahlus sunnati wal jamaa duk wata jama'a da ta kai kamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shi dan wa khairun wala'i ko a cikin ahlul baiti waɗanda suka subanci annabi su ne kokuwar ɗaukakan martaba farko na iya iyalin gidan annabi wanda bayan ce shi makusanci manzo Allah ne a dangane kuma sannan bayan ga gashi ya samu darajar tsoba to ba za ka samu shi ba dan fahimta ai to irin wannan to kuma kaga shine khairul quruni qarni ko khairun nasi qarni ثم الذين يؤمنون ثم الذين يؤمنون ثم يجيء أقوام sannan wasu mutane su zo wanda shaida su za ta dinga tsere wa yamina hugan tsuwarsu wa yamina wani zubin rantsuwar ta dinga gabata shaida wato kuma ɗan tafawuci a cikin wato tafahuci a cikin ita shaida suna afkawa ƙoƙari suke kawai su je su wato su dira cikin rigima saboda wata fa'ida da za su samu a cikin ta son zuciya in ya je wani zubin ce billahi allazi la aka bana aka yi kaza kaza kaza kaza ga inda aka yi wani zubin kuma sai ya zubo zancen sa ne dinga billahi allazi haka aka yi shine tafawu ci din ka gani wani zubin shaidar ta daga yaran kuma ba a ce ya rantse ba ai shaida ba ya rantsuwa ina zan ka da rantsuwa wannan rantsuwa ai budda alai shi ke rantsuwa ka gani قال إبراهيم Ibrahim na haɗiye ce كانوا يضربون على الشهادة والعهد ka gani sai da muka zo muna yan yara ji Ibrahim na haɗi har dukan mu ake kan mu je mu ba da sai a tsare ka je ka ce ga yanda aka yi ka je ka ce ga yanda aka yi kuma ka dinka ce ashhadu billahi ka rantse da cewa ga yanda aka yi ko alayya ahadin lahi eh ga yanda aka yi suna dukan mu kan mu ba da sai kaga wannan ba shi da gaskiya ba ce ka gani ko muna yara ake mana hakan to duk wannan ma'aiki ya faɗi zuwan su kuma kaga sun zo sun tabbata din sun abin nan shi kuma kayan alƙuruni karni kaga an yi saɓani a cikin wannan ɗin shin wato ana duban wato jimlar karnin ne ko ana duban wato ɗaiɗaiku ne a cikin karnin kowane sahabi ya fi kowane tabi'i komai kirkin tabi'in komai ibadarsa komai iliminsa shi kuma sahabin komai wato nisantarsa daga daga ma'aiki komai kankanta su ba ta ya fi tabi'in nan haka nan su ma tabi'an komai abin nan tabi ya fi wannan shi ne mahallin abin nan inda hilafar ta fi ƙarfi tsakanin sahabbai da tabi'ai an fahimta ai yawa wasu suna duban cewar shi ne kuma jumhuri duk ɗaiɗaikun sahabbai to wannan ba za a kamo su ba kawai ba wai sai jimlar sahabban ba duk kowanne an ce sahabi ne ya fi kowa kawai sai hakuri shine jumhuri amma akwai daga cikin malamai irin Ibn Abdul Barri da suke ganin cewa a'a ana izina izuwa ga ɗaiɗaiku akwai daga cikin tabi'ai waɗanda suka rika a cikin ilimi da tsoron Allah da hidima ga addini da yaɗa musulunci a duniya da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da abubuwa tsakanin to irin wannan shi kuma wannan sahabin ya zo a cikin gugar taron hudu ne ya zo ya ga ma'aiki daga nesa shi ke nan koma ko ɗan ji kalma ɗaya da sauransu wannan irin wannan kuma galibi ba a samu komai daga wurinsa na taimakon addini ko ilimi ko da sauransu to wannan su kuma suka fi son to amma mu nan da jumhuri abin da muke duba zatin annabi ya ke tun da dai duban sai abu a kan zatin manzon Allah to wannan haccen ba za ka same shi ba za ka sami irin ka ba shi ne magana to eh amma ka da ai wani to nan yanke ne yanzu ka iya jaji fa ta biyu jaji ne ka gani ko yanzu irin su yaji duk tabi ai ne dan muawiya irin su marwan dan hakan duk tabi ai ne to sai ma ka san ba sai an ci ko in ka dauko a tabawu tabi'ina ko nan da ka kun jirgima jirgima ka gani ko to shi yasa abin dubawan kenan shi yasa karni kuma karni ya ci karni karni yake ambato karni yake ambato babu ma kila fi shahadatu zuri babu abin da aka faɗa cikin shaidar zur kuma alladina la yashhaduna zura ka gani wai zaman rubin ladu maru kirama ka gani ba ka shaida da abin da ba haka yake ba ka gani shaidar ƙarya ke wasu tawani shahadati haka nan da babi kan bayanin hukuncin ɓoye shi da alƙawari kan wala ta kutumu shahadata wa man ya kutumu ha wallahi ma ta maluna alim kada ku ɓoye shi da wanda bi ya ɓoye shi da ya ɗauki shi da ya san abin da aka yi an nemi ya zo ya ba da shi da nan saboda wani haƙƙi a tsamo wani haƙƙi da yake neman halaga ko wani jini da yake neman saraya ko abin da ya kama da wannan to wanda bi ya ɓoye ta alhalin cikin buƙatar yana ba asimin kalbi wannan shi ne wanda yake mai saɓo na zuci ya ɓoye wani abu da Allah yake so a fitar da shi a cikin zuciyarsa to wannan wannan zuciyar ta zama mai saɓo wallahi ma ta amalu na alimin Allah mutum duk abin da kuke yi ne shalu alsinatakum bi shahadati kayan taludin nan ai alsinatakum kenan bi shahadati wannan fa in talu au tu'ridu kenan idan kuka malkwada bakin ku a cikin shaida shine kuka malkwada shaida daga yanda take kuka bada ita akan akasin yanda shine talmutin shine taharifi juyar da abu ga yanda yake ga juyar da shi auto urdu ko ku kuka bijire kuka ki bada shaida to shine zancen da ake yi حدثنا عبد الله بن حزين نمير سمع يعوى بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال to daga wannan shi jikan sayyidina Anas bin Ubaydullah bin Abu Bakr bin Anas ya karbo daga Anas dan dan Malik radiyallahu anhu kala إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر an tambayi ma'aikin Allah game da manyan manyan kinkima kinkiman zunubai a gurin Allah kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dai babu abinda bawa zai saba Allah da shirin kare ka Allah da wani ka Allah ke shi والوالدين da kuma saba wa iyaye وقتل النفس zannan da kashe rai bigai da haƙƙin kenan وشهادة الزور sannan kuma sai shi da zur ka gani izin Allah ya shi mu ta ba a hukun da to wasu kuma yanzu sun mai da wannan abun wai sana'a sai ka ga mai da sai ce wai shi neman abinci yake yi. yana ganin kamar ba komai ya zo ya dinka faɗar miyagun maganganu akan wani mai sallah yana shaida akan abin da ya san ƙarya yake ba haka aka ba kai hadari cikin wannan ƙwarai kaga yana cikin manya-manyan gugumar gujewan ka ba ta ba hungun darin wa abu amirin wa bahazin wa abu kamar an yawa dukkanin su sun bi ibrahim nan daga ruwaya daga shuhudu حدثنا موسى da abin nan cikin ibrahim بن المفضل Mhm.
حدثنا الجويري وعن عبد الرحمن بن ابي بكر كان ابي رضي الله عنه قال Mm, قال النبي صلى الله عليه وسلم to annabi sallallahu alaihi wasallam yace انا ونبيكم باكبر الكبائر daga abubakar ta kenan ko mutum ibn al-haris annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu bana ba ku labari da mafi girman laifuka ba ثلاثا abu uku نعم. قالوا ah, har so uku kai har so uku ala unabbiukum bi akbar al-kaba'i نعم ala unabbiukum bi akbar al-kaba'i manzo Allah ya karra har so uku ka san abin babba ne shi نعم mhm to Alu, shi kenan suka ce bala ya sala ya rasulullahi suka ce haka ne ya rasulullahi a gaya mana قال الاشراك بالله manzo Allah yake shirku da Allah ɗaya kenan وحقوق الوالدين saba wa iyaye biyu kenan وجلس wa kana mutafiyan ma'aiki yana kashin gida zai tashi zaune abin babba ne manzo Allah yace ala wa kaurara wa kaulin zuri da faɗin abin da yake nazur wajen shaida kenan faɗin abin da yake nazur wajen shaida قال فقال لا يكررها حتى قلنا له سكتا bai gushe ba yana karrara ta har sai da muka ci ka ina ma dina aiki ya kawaita yana wahala wajen yin bayanin abin yawa
وقال اسماعيل بن ابراهيم to Ismail dan Ibrahima حدثنا shi kuma ya faɗa cewa ta sanar jiro yiwa ta sanar abdurrahman shi ma dai abdurrahman bin abi bakaratin kenan ana ajiye din Mhm.
باب شهادة الأعمى babin shaidan makaho وأمره da kuma al'amuran da ya makaho wani kayayyaki da sha'anin auren sa wani kayayyaki da auren wasa kuma وبايعته da kuma sha'anin shirkekeniyarsa makaho بالتأذين da kuma wato karɓar shaidarsa a cikin sha'anin wazana gari da wani dan yace da in kiran sallah kamar ya ce ma lokacin sallah yayi ne ko نعم wama yu'rafu bil aswat da abinda ake gane shi da muryoyi abinda ta murya za a gane shi shine kuma abinda Imam Bukhari ya tattaro a nan wa ajaza شهادته قاسم والحسن بن سيرين والزهري وأداهن to kaga waɗannan manyan manyan tabi'ai guda ga sunan hudu Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar yana daga cikin al-Qasim bin Allah bismillah ko nan ya zama alƙatin bin Muhammad bin Abi Bakar نعم an fahimta yana daga cikin fuka ha'us sab'ati ga wuri nan ga wuri nan nan gaba shi ne nan an an fahimta alƙatin bin Muhammad bin Abi Bakar yana daga cikin eh, manyan tabi'ai kuma fuka ha'us sab'a نعم sannan eh, سيدنا Al-Hassan al-Bakari shi kuma yana cikin manyan tabi'ai wanda ana ce masa khairut tabi'ina a zancen wasu sannan ga Muhammadu dan Sirina ga Ibn Shahab az-Zuhri shi kuma yana daga cikin rigarut tabi'ina da shi da Ada ibn Abi Rabah kaga biyar kenan نعم dukkanin su wannan Imam Bukhari ya kafa wannan maga- wato ya fara ka- kafa turtumar wannan babu da zantukan su ba zancen Allah ba, ba zancen manzon Allah ba, ba zancen sahabi ba. Shi Imamul Bukhari an haife shi a ƙarni na biyu ne, amma yana kafa zan yana kafa wato babinsa da zantukan waɗannan tabi'ai guda biyar. An fahimta?
نعم Ƙarni na biyu aka haife shi, na'am ya rayu cikin ƙarni na uku.
نعم Kai yanzu kana ƙarni na goma sha biyar. ka ce babu wani wanda ya isa ka saurari zancen sa sai kaulin lahi kaulin rasulin kaulin rasulin lahi a karni na goma sha biyar shi kuma imamul buhari karni na biyu aka haife shi yana cikin karni na uku littafin zola a jami'in sai wannan yana shi ne kusan a sabari na biyu a cikin musulunci shi dai ka ɗauki kitabun lahi ba wani littafin da ya kai zuwan buhari kima a cikin a cikin musulunci shi ne yake kafa hujja yake kafa zancensa da wa'annan abubuwa ga wa'annan don suka wa'annan manyan tabi'ai guda biyar alƙasir alhassan ibn muhammadu ɗan sirina yanzu kuma yau akalli na goma sha biyar mutum ya ce shi duk wa'annan zancensu ba zance ba ne ka kama ta ƙaunin lahi wa ƙaunin rasulun lahi shi ne zance to wanda yake da ikon ya faɗa haka sai sahabban annabi su ne almajiran manzan Allah babu babu wata hujja da za ka kawo sahabi sai dai ka ce annabi don kowa ka faɗa ya girma shi a cikin musulunci amma kai da wane ya girme ka wane ya girme ka wane ya girme ka wane ya girme ka wane ya girme ka gaba ki daya shi ma qaulul lahi qaulul rasulillahi din wani ne ya kawo ma shi kuma hakan nan ba to ka ji dalili kenan yawa shi yasa na gaya maka nake ce maka wannan tauki din nan alal maqadi wal mawaqi alifin ne muna nan Allah ya yarda zai fito daga baya can kuma in Allah ya sun mazan dukan irin wa'annan to kaga wa kana sha'abi ayyau to kaga shi ma tabi'in Amir ibn Sharahila to yanzu su wannan su shida su biyar nan na farko Imam Bukhari ce dukkan su sun yadda sun halatta shaidar makahu sun halatta shaidan makawo bai fara kawo maka zancen Allah ba ko zancen manzo Allah ko zancen sahabi ba ya fara ka haka ne ce shi ma imamu shafi ya ce da zuwa shahadatu idan kana hankali idan da hankalin sa yana cikin fitinarsa da basirarsa da komai to shaidar sa ka halatta makawo ta abin da zai inganta daga wanda baya gani sai ya shaida matsalar akan gunu utaiba shi kuma ya ce rubba shi'in tajihi da yawa abin da shaidan makahu za ta halatta a cikin an fahimta akwai abubuwa da yawa wa qala zuhuri kaga sigaru tabi'ina yace ara aika ibnu abbas yace yanzu ka bani labari yanzu abdullahi ibn abbas habrul ummati yanzu in ya shaida akan wata shaida akan wani lamari da akai za ka iya rajin shaidarsa to makahu abdullahi ibn abbas amma ba ƙarshen rayuwarsa yau ba ƙarshen ƙarshen rayuwarsa ga ya dace ba shi da idanu yau ya dace dai da idanu ƙwarai da gaske na rabu a maka وقال ابن عباس يبعث رجلا اذا غابت الشمس a faɗara da ga mace shan a faɗara yawa ibn abbas yana tura mutum ya duba masa idan rana ta faɗi shikenan an ga masa rana ta faɗi shikenan sai ya duba bakin sa ويسأل عن الفجر yana tambaya game da alfijir ya hudu ko idan ke lahu sala'a idan aka ce masa alfijir ya hudu sannan raka ta ne sai raka ta ne fijiri وقال سليمان بن يسار Sulaiman ibn Yasarin shi kuma wato gashi nan shi ma tabi'i ne gashi nan شاهدت على عائشة رضي الله عنها fa ala fattauji to Sulaiman ibn Yasarin tabi'i ne wanda yana daga cikin mawali maimunata ummul mu'minina bawa ne na maimuna ummul mu'minina to in yazo sai ya sallama yana son shiga wurin sai da Aisha to gashi nan fa ala fattauji yace sai ta gane murya قالت سليمان tace a'a ya Suleiman Suleiman ne amma ya Suleiman ne ba tambaya ba ce ba tambaya suke ba ta gane shi ne ke a arafar tausi ta gane ya Suleiman ne ta shafa harfin nidai kai Suleiman shigo mana فإنه shigo مملوك ما بقي عليك شيء ai kai bawa ne mutum da sauran wani abu a san sannan shi Sulaimanin yana biyan kuɗin mukataba zai yanci daga mai gidan ita uwar ɗakin sai ta sai da mai muna ta ɗora masa wani abu na kanka yana biya a hankali a hankali zai yanci da ɗan sauran abin da bai gama biya ba sai da Aisha da ya sallama wasu ce shigo ai bawa ne kai tun da baka gama biyan kuɗin kitaba ba ita kuma mazhabar ta sai da Aisha shine bawa sawa'un ko naka ne ko ba naka bane yana da ikon shiga wajen mata an fahimta zai iya shiga cikin hijabin su ma'ana cikin inda suke cikin ɗakin su ko cikin gidansu ko abin da ya kama da wannan bawa yana da yantu ba yana da wannan ikon وأجعل ثمرة من جندب شاءت امرأة منتكبة yawa sannan samra su bin jindibin kaga shi ne sahabi ya halatta shaidar mace wadda ke da makadi fuskar tana rufe ba a ga fuskar ba kaga duk wannan da sautin ta za a gane wace ce ita ko ba haka nan ba to kaga ni wannan duk tarjumar babin ce ga hadisi nan da zai ka haddasa na
محمد بن عبيد بن ميمون أخبرنا يونس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت to daga nan Aisha Allah ya dade ita take سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ya karau في المسجد to ma'aikin Allah ya ji wato wani mutum yana karatu a masallaci فقال rahiman rahimahullah shi ka wannan Allah ya ji kansa لقد ذكرني كذا وكذا yawanci idan manzo Allah ya mutum addu'a da gafara ko rahama to da ya ba katilan zai samu fi sabilin da to ya ba kashi shi za a yi cikin tafarkin Allah kuma abin galibi na ga in an yi wannan addu'a to abin gafe ki na kusa zuwa yawanci in dai ce da himan Allah kula da gobe saboda haka ma in ya faɗi wannan sai shi zungu su kai da Rasulullahi da amana shi saboda su wani ne su ne an ce da mujahidi da wani Allah yana kaza kaza kaza kaza to yana ganin abin da yake fadar ubangiji Allah ya riga ya zarce ka ne shi yanzu ka gani to shi ne eh to shi ne ذكرني كذا وكذا ya tunatar da ni kaza da kaza آية أصلتهن من سورة كذا وكذا wata aya ce da da ba na karanta ta a cikin sura kaza da kaza
وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة to abbas bin abdullahi da daga sai da aisha فهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته yake take cewa ma'aikin Allah ya tahajjudi shi ya sallar dare a cikin daki na سمع صوت عباد يصلي في sai المسجد ya ji sautar wato muryar Abbas bin Bishr ya ko ga kan shin aka ko saboda can manzo Allah ya dawo daga zatul riqai amma mun karanta hadisin sa mu'allakan a nan cikin Bukhari da kuma mun wasala shi a cikin Abu Dawud ka gani da aka yana tsaye yana sallah yana karatu suratul Fatiha da aka dinga harbin su da kibiya ya cire sai ya cire kibiyar ya jefar ya ci gaba da karatu yana sallah ana aka sake harbin sa sai da aka min da haka su uku yana tsaye yana sallah wanda yake dan uwan shi ne amma rubun ya tsire yana bacci ya tashi ya farka daga bacci sai gan shi ya faɗi cikin jini ya ake haka ne ce wallahi sallah nake yi na tarihi na ga ribi da duk ya kwaɗi da jini ga duk jinin sa ya kware ne gaba daya amma dubin bishirin to shi ne yana sallah a gid a ɗakin a masallaci manzo قال Allah يا yana ɗakin عائشة صوت عباد هذا to manzo Allah ya ce wannan murya a fada ce قلت نعم sai na ce na an kaga ta yi shaida da cewa da abin da ba ka gani ba abin da ba ka gani kamar makaho ne kai a kansa ka gani ce mu قال Allah اللهم ارحم sai ya ce عباد manzo Allah ya ce Allah Allah dukan abbas shi ne ya tafi حدثنا والد بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه اخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال to Abdullahi bin Umar ya faɗa قال النبي صلى annabi الله عليه sallallahu وسلم alaihi wa sallam ya ce ان بلالا yu'adhinu bil to بليل bilayla wazana cikin dare وكلوا واشربوا ku ci ku sha har sai wato har sai an yi kiran sallah sai an yi kiran sallah a cikin اسمعوا اذان بن ام har sai kun ji wazanar ɗan ummu makatumin abdullahi kenan makawo ka gani انس بن ام مكتوم رجلا اعمى kaga shi ɗan ummu makatumin ɗinnan mutum ne makawo kaga kiran sallah da yayi na alfijir kamar yana ba da shi da to alfijir ya fito ne ku kama baki kuma sai a yadda ka gani la yu'azinu hatta يقول له الناس baya wazana har sai mutane sun ce da shi asuba haka asuba haka gari ya waye gari ya waye kaga ya san maganar wayewar gari ta wata ta wata fuska kenan tunda ba gani yake ba ta wata fuska mutane sun gaya masa cewa gari ya waye saboda haka kai kuma da ya kawo maka wannan shaidar sai ka yadda ana iya sanin abu ba tare da lallai lallai ka gan shi ba yanzu na ka zo aka ce an ga watan ramadana sai ka yadda an ga watan ramadana sai ka ko sai ka gani ba wanda ya ce sai ka gani to makaho ya zai yi? to za ka ce sai ka gani ka gani حدثنا زياد بن يحيى حدثنا عبد بن وردان حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن المسعود بن مكرمه رضي الله عنهما قال to ni ko da maharamata Allah ya dade shi ga da ya dade su su biyun duka ke قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم هدية to wato wasu wato alshabu an kawo ma'aikin Allah wasu alshabu فقال لي أبي مكرمة to sai babana maharamatu yace da ni بنا إليه to mu je ga ga ma'aikin Allah sallallahu أن alaihi wasallam يجزينا منها ta شيئا yi mu samu wani abu da cikin alshabun nan فقام أبي على الباب to babana ya tsaya bakin kofa ba ta kallama yayi magana kamar sallama yake ko kuma dai yana dan magana haka ne yake ko ko za a fito yanzu فعرف النبي صلى الله عليه وسلم kaga manzo Allah zai gane sautin sa kaga duk abin da Imam Bukhari yake duba ke yin shaida ta hanyar gane sauti ko kuma kama abu ta hanyar gane sauti wannan ko duk yana daga cikin mabalurin makahu ko shi ma zai iya gane wannan فخرج النبي صلى الله Nabi عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya fito ومعه قباء akwai alkebba ɗaya tare da shi وهو يريها محاسنه to shi kenan yana nuna masa kyan alkebban nan yana nuna masa ita وهو يقول yana cewa ka ba ta hazana ka aika ta hazana ka na aji maka dama na aji maka wannan alhamdulillah